أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا بالأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون خير يا وآخر تسلمون haka ne kisan su ashabul kaji kamar yadda muhammad bin ishaq ya faɗa yayin da wato ahalin injila suka yi dagawa wato kurakurai suka yi musu yawa har sai suka koma bauta a gumata wato suka yanka ga gumakan wato eh وبقي فيهم وبقي فيهم وبقي وإن تتبرع أكثر أدين إذا تتصورا فيهم فيهم أتشنزو خمسين بعبادة سوى إن تتصورا تتصورا أكثر وأكثر النبي إذا تتصورا مثلا ما تروق والعبادة وتوحيد من كأيت وبنجي وكان في الروم ملك ملك وأمريكم وأمريكم يعلموا أقوى نسلتي قال له لك يا نبي ana ce masa na kaya nusu shi ne wato wannan zage ai mutanen ba su san kaya
عبد الأصنام wa عبد الأصنام ya bauta wa gumata وذبح للدواجيز ya yi ya yi ne ke yankin da wato gumata وكان يعجل الناس يعجل الناس على ذلك wato yana ɗaukar mutane bisa bauta wa gumata da yi musu yanka
ويقتل ما wanda duk ya zaɓa masa خالفه wannan sai ya kashe shi فمر بمدينة أصناب sai الكهف ya shuɗe da birnin ashabul kaji وهي مدينة من الروم ita wato birni ne daga rom يقال لها أبسوسة ana cewa garin abuja اسمها عند العرب wato sunanta abin larabawa أبسوسة tsarar tusa استخفى منه أهل الإيمان sai ba su imanin nan sai suka ɓoye suka ɓoye ba su yanzu su gan su ba idan su ba صار يرسل أعوانه sai ya zama ya aika wato mataimakansa ويفتشون عليهم wato suna yin bincike gare shi ويحضرونهم له suna wato halartar duk wanda ya saba masa gare shi فيأمرهم بعبادة الأصنام in suka kawo mutum gare shi sai umarce shi da wato bautar gum- bautar gumaka ويقتل من duk يخالفه wanda ya ce ba zai ba ya saba masa ya kashe shi فلما أزمت هذه da الفتنة yayin da wannan mutuna ta girma نرى الفتنة ذلك waɗannan samari na asabin kabu suka ga wannan mutuna ta girma حزنوا بشنا شديدا sai suka yi bakin ciki maki bakin ciki ne tsanani كانوا من أشراف الروم sun zama suna da cikin maɗaukakan jama'an وهم ثمانية su takwas ne كانوا على دين sun عيسى zama suna kan addinin annabi isa كفر الملك بهم sai aka ba ma sarki labari da su وعبادتهم da kuma yanzu su yi bautar su aka gaya wa sarki suna saba masa ba sa bautar gumaka وأعطى إليهم sai ya ta zuwa garin su وأخذوا بين يديه sai aka haɗar da su gaba gare shi يبكون suna kuka قال sai sarki ya ce ما منعكم أن تذبحوا da ya لآلهتنا hana ku yanka ga gumakanmu وتجعلوا أنفسكم كأهل ku المدينة sanya kawo ku zama kamar mutanen gari فاختاروا sai suka zaɓe إم- فاختاروا ba ta rufe ku daɗe إما أن تكونوا على ديننا amma ku zama a bisa addinin mu وإما أن ko نقتلكم kuma mu kashe ku ku zaɓi ɗaya قال لهم فقال له أكبرهم da rage girman ashabul kafu sai ce da shi إن لنا إلها mun ne muna da ubangiji عظمته ملء السماوات girman والأرض sa ya fi girman sammai da ƙarsai لم يكن من دونه mu ba za mu ba za mu bauta wani wanda wani ba za mu bauta wani Allah ba abadan har abada ba shi ba نعم بدالك ka yi mana duk abin da kake so za ka yi قال أصحابه مثل ذلك kuma su habban su su suka faɗi irin wannan فأمر الملك بنزع لباسهم sai su yi shi ya fi sarki ya sa aka shuɗe wato sufofin su والحلية التي كانت عليه da dukkan wasu kayan adam da yake tare da su كانوا مسرورين sun zama suna masu farin ciki ومتوقين wato suna wato wa'anda ake wa matsare wato matsaran ado وكانوا جلمانا مرغا sun zama wato samari wato marasa gemu misalan kyawawa jiddan kwaye wa qala wa tsara sojojin yake fa atafarragu lakum yanzu zan samu lokaci wato da zama da gani sai ku wa aqibakum kuma muku uba da kai da ma yamna'uni min fi'li dhalika bikum ba abin da wato zai hana nan aikata haka da ku illa anni arakum shaba ko da shababa kawai ne ni ina ganin ku samari ne wa la uhibbu an ahlikakum ba na son wato halakar da ku inni qad ja'altu lakum ajalan to ni zan sa muku wato ajali tadruna fihi ku amrakum je kuma wani al'amuran ku a cikin wannan ajalin وترجعون إلى ku أقولكم komo zuwa ku je ku tunani ku dawo cikin hankalin ku ثم إنه سافر sannan sai ji zargin sai ya tafiya بغرض من أغراضه ya ya tafi wato saboda bukata daga cikin wasu bukatunsa وخافوا sai suka ji tsoro أنه إذا رجع cewa idan sarki ya dawo da gaskiyarsa يعاقبهم zai musu hukuma ko ويقتلهم kuma ya kashe su واستشاروا sai suka yi shawa فيما بينهم cikin abin da yake tsakanin su اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه kowa ya ɗauki wato a wato kowa ya ɗauki wato abu wato na faɗarsa daga gidan babansa يتصدق ببعضها ya sadaka da shajinta وتزوج بالباقي kuma ya guzuri ya yi da sauran فعلوا duk ذلك sai suka aikata haka وانطلقوا sai suka tafi إلى جبل قريب zuwa wani dutse a kusa من مدينتهم daga garudu يقال له ana ce da dutsen ينجلوس yanjalo da sunan dutsen kenan فيه كهف akwai kogo a cikinsa ومروا في طريقهم بكلب wato sai suka shuɗe da wani kare a wato a yayin tafiyar su zuwa wato zuwa wannan kogo فتبعهم sai wannan daren ya bi su وطردوه suka kore shi وعاد sai ya kuma dawowa فعلوا ذلك مرارا sai suka aikata haka suna ta korarsa ba sai su ba shi ba قال لهم الكلب sai kan su sai wato karen ya musu magana أنا أحب أحباب الله ai ni ma ina son masoya Allah an zo jalla
فنوموا eh ku فنوموا je ku yi bacci وأنا ni أعرف kuma na yi gadon ku فتبعهم shi ke nan sai wannan wannan kare ne su ودخلوا sai الكهف suka shiga kogo وقعدوا فيه suka zauna a cikin ba ليس لهم عمل إلا الصلاة ba su da wani aiki a cikin kogon sai sai sallah sai azumi الذي هو التحميد sai tasmi sai tasbihi sai yaman ubangiji وجعلوا نفقتهم sai suka sa wato kuɗin wato da suka tafi da shi na bakar da kowa ya tafi da shi sai suka haɗa تحت يد sai واحد suka ajiye a hannun mutum ɗaya اسمه تمليخا sunansa tamliha يأتي المدينة shi wannan tamliha shi ne yake fitowa ya zo gari يشتري لهم sai ya الطعام sai sai ya sai musu abinci a koye ويتجسس لهم kuma ya الخبر nemo musu labari فلبثوا في ذلك الجار ما شاء الله duk da wani a wannan koma gwagwani abin da Allah ya so ورجع الملك دقيانوس sai wato wani kuma ya yi shi ya dawo daga tafiyarsa من سفره daga tafiyarsa إلى dai المدينة zuwa ga wannan gari كان تمليخا يومئذ بالمدينة to san da sarki ya dawo wato tambaya ya nemo yana cikin gari ya ji siyo abinci يشتري لهم طعاما shi ne ba يشتري لهم طعاما ya ce sai musu abinci جاء da za a sai mu وأخبرهم برجوع sai الملك ba su labari da dawowar sarki وأنه يفتش عليه cewa shi sarki yana bincike a kansu yana neman su فبعوا sai suka firgita يقرأوا يذكرون الله sai suka haɗu suna wato ambatan Allah an yi wajen nan يتضرعون إليه suna tsakar da kai zuwa ga Allah idan Allah ودفع شره عنه ya ke musu shirin da kan su وذلك عند برود الشمس wannan kuwa sai suka shiga wannan wato yayin faɗuwar rana su suka shiga wannan addu'a قال لهم sai تنبيها tambiya ya ce da su يا ya ku إخوة ɗan uwana كلوا وتوكلوا على ku ربكم ci abincin da na kawo muku ku dogara ga ubangijinku أكلوا sai suka ci abincin وجلسوا sai يتحدثون suka zauna suna hira يتواصون suna wasu suna wasu ceceniya tsakanin su بينما هم كذلك tsakanin nan wannan yana wannan wasiya wannan yana wannan wasiya suna haka ألقى الله عليهم النوم sai Allah ya ce mu zuwa to mu barci a cikin wannan kogo وألقاه أيضا على كلبه wannan karan ma sai Allah ya ce mu da barci وهو باسط ذراعيه yana da shimfiɗa wato yana da shimfiɗa wato wato hannayensa a ƙofar wannan kogo فتش عليهم الملك Ha?
ففتش sai عليهم wato sarkin ya yi bincike ya bin- ya bin- ya ta binciken su فدل عليهم sai aka ce yadda shi zuwa ga inda suke فتحير فيما يصنع بهم shi kenan sai wato ya ce ya gigice a cikin wato ya wato ya ce wato ya zama na wato ya sha wato ma wato ya tsimo shi akan mene mudu فألقى الله في قلبه أن يسد عليهم باب sai Allah النار ya so ya ce zai ba mata a wato tunanin da cewa ya toge musu kofar kofar ba suna ciki ba ne su ya toge kofar kofar وأراد الله عز وجل Allah kuma har da wajen da sai ya nufin أن يكرمهم da بذلك kuma girmama su da abin da wato da abin da ya yi وأراد الله عز وجل أن يكرمهم بذلك sai Allah ta Allah azza wa jalla sai ya nufin girmama su zalika da wannan ويجعلهم آية للناس ya sanya su zama aya ga mutane أن يبين لهم ya bayyana kuma gare su أن الساعة آتية cewa za a alkiyama a ce su ne zuwa ce أنه قادر على بعث kuma العباد shi wato da iko ne wato tashi bayi bayan mutuwa فأمر الملك بسد cewa su sarki ya umarni ya toje kofar koban وقال wakala ya ce دعوهم في كهفهم ku وموتوا bar su cikin wannan kofar nasu su je su mutu جوعا وعطشا wato da yunwa da kuma kishirwa لا يكون كافهم الذي اختاروه wato sarki zai ce sai kuma wannan kofar da suka zaɓe shi خبرا ya لهم zama wajen ya kabarin وهو su يظن انهم ايقاظا wato shi yana batan zuciya farke na mutum Allah ya samu da bacci يعلمون ما يصنع ba بهم yana batan sun san abin da zai aikata musu وقد توفى الله ارواحهم hakika Allah ne ya watar da rayukan su فات نوم wato fatin bacci فان رجلين مؤمنين sannan sai ya wasu mutane mummune guda biyu في بيت الملك a دقيانوس cikin wato gidan shi da ya zo da gashi duk da lalata su amma ko kuma mummune a gidan su ba يكتمان wanda ايمانهما suna ɓoye imanin su kamar wato fir'auna ke mun da ake fir'auna شرعا يكتبان قصتها sai suka haɗu suna rubuta kisan waɗannan samarin وكتبا sai suka rubuta وقت فقدهم wato lokacin da aka rasa su lokacin da suka fata نعم وعددهم da kuma azumin su وأنسابهم da kuma wato nasabar su ودينهم da kuma addinin su وممن فرقوا da kuma daga masu ka gudu masu ka gujewa كتب في لوحين sai suka rubuta a kan allo guda biyu وقصاص wato na na dama وجعلهما في التابوت sai suka sanya shi a cikin wani من sunduki نحاس wato na wato zunga na dama وجعل التابوت sai suka sanya wannan wato sundukin في البنيان a cikin wannan gini وقال wakala suka ce أسأل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما wato me za ce Allah ya bayyana wa wasu mutane waɗannan samari مؤمنين wato suke mummune يوم القيامة kafiran lafiya ba فيعرفوا من هذه الكتابة don su san كتابهم eh su san labarin da wannan abin da na rubuta na abin da muka rubuta din nan ثم مات الملك دقيانوس sannan sai bari ku daga yaro ki na mutu هو da وقومه shi da jama'a su duk suka mutu ومر بعده سنون وقرون wato wato shekaru da tsari ku duk suka shuɗe an mamanta da su an mamanta da su وتجايرة الملوك wato sarakuna suka rika san canja wannan jizo ne tafi wannan jizo ne tafi ملك ثم ملك wa sarki sai wani sarki وجاء رجل صالح har sai wani wato sarki na gari ya zo قال له بيدر ana ce da shi bai ɗan rusu واختلف الناس عليه sai mutane suka yi wato suka kai kawo a wajen sa ومنهم المؤمن a بالساعة cikin su akwai masu imani da sa'a ومنهم kan الكافر alƙiyama akwai a cikin su kuma wanda suka shafa jin ita شك ذلك عليه wannan sai ya wato ne wato sai ya tsanani wa'annan suna zuwa su ce sun imani za a yi jami'in alƙiyama wa'annan su ce a ba za a yi ba su wannan sai abin ya rikitar da shi حيث كان يسمعهم يقولون yayin da zama yana jin su kuma yana cewa لا يقولون ya kuma suna cewa لا حياة إلا حياة الدنيا ba wata rayuwa sai rayuwar duniya إنما تبعث الأرواح دون الأجساد kada ne ba in za a tashi rayuka za a kasa bandin ikuna وجعل يتضرع sai kuma shi da lantarki sai ya haɗe da ƙanƙan da ƙanƙan da kai ga Allah ويقول yana cewa ربي ya ubangiji أنت تعلم اختلاف هؤلاء kai ka san sabanin waɗannan mutanen وهب لهم آية ka aiko musu da wata aya تبين لهم أمر الساعة da za ta والقيامة baya za ta bayyana musu lamarin za a kiyama da tashin wato al'umma فأراد الله أن يظهره على الفتية sai Allah ya zai bayyana wannan aya a kan wa'annan samari يبين للناس شأنهم ya kuma bayyana wa mutane tsarin wannan samari ويجعلهم ya آية sanya su su zama aya حجة عليهم zama kuma hujja a zai ma kansu يعلموا أن الساعة zan su san أحدث cewa ta a kiyama da zuwa ce babu hukunta a cikin ta أن الله يبعث من cewa Allah zai tafi duk wanda suke cikin kaburbura فألقى الله الله في قلب رجل sai Allah ya jefa a zuciyar wani mutum من أهل تلك الناحية da wato wato ahalin wancanan kanariya أن يهدم ذلك البناء ya rushe wannan jinin da aka yi sai da wannan kofar kofar على بعد a الكهف wannan kofar koran ويبني بحجارته خزيرة لغنمه wato ya gina wato wani wata danga da wato ya gina danga ga dar- ga dabbobinsa وهدمه shi kenan sai ya rushe wannan ginin kofar kofar وبناته هزيرة shi لغنمه kenan ya je ya gina wato danga da wannan dutsen wato da- daga dabbobinsa فلما انفتح باب الكهف yayin da aka buɗe yayin da wato kofar kofar ta buɗe قلت الله هؤلاء الخشية sai Allah ya ta waɗannan samari sai suka zauna يمشين suna masu farin ciki فرة وجوههم haske wato suka fi suna haske طيبة نفوسهم wato suna suna kan suna masu daɗi da tsarki da tsarki koko وقد حفظ الله عليهم أبدانهم Allah kuma ya kiyaye musu jikunan su da وجمالهم kuma can su
وحياتهم da kuma kamannin su لن يتغير من منها شيء ba wani abu da ya canja a cikin wato halittar su وكانت هيئتهم wato kamannin su ya zama وقت أن استيقظوا lokacin da wato suka farka كهيئتهم وقت وقت أن رقدوا kamar lokacin da suka kwanta ثم أرسلوا تنبيها to suka tashi sai suka tashi kuma suna jin yunwa saboda sun fita daga indiya injiyar Allah ai ba ta bukata abu yin shi ko yana sarki kuma sun da kuma injiyar kansu sun da sun da injiyar kansu sun yi ba kuma ya kan suka tashi sai kuma yunwa sai suka ce sai a aika ne wa abu da ba ta yi ma shi ake aika cikin gari Eh, sai suka aiki tablira إلى المدينة zuwa ga madina ليشتري لهم sai طعاما ya siya musu abinci وذهبا sai tablira ya tafi المدينة قد تغير sai ga gari ya canja وأهلها mutanen garin ma sun canja وملك وملكها mulkin ta ma ya canja بل أخذه أهل المدينة wato ke mutanen madina da mutanen garin suka ɗauke shi ذهبوا به إلى ذلك الملك المؤمن suka tafi shi gurin wannan sarki mumini أخبره تنبيها بقصته sai da biya ya ba shi labarin kisar su وقصة أصحابه ga su kisar da kisar abokansa قال بعض الحاضرين sai shakin mahalarta a gaban sarki suka ce يا قومي ya ko mutane هل هذه آية من آيات da الله Allah wannan abin da ya ba da yanzu zai kasance aya da shi ayoyin Allah جعلها الله لكم Allah ya san ya ta gare ku من آية هذا a الفتى hannun wannan saurayi الذي أذنا to ku tafi da mu حتى يرينا أصحابه har da yanzu da wani abokansa فانطلق أريوس sai a biyu su ya tafi وأستيوس da aka tsaye su من قدماء المملكة wato suna daga cikin manyan wasu wannan masarauta معهما جميع أهل المدينة wato duka mutanen gari sun suka tafi sai suka mamaki منهم وسيرهم manyan su da yaran su ذهبوا لها وأصحاب sai الكهف suka tafi wani asabar kaji ينظروا إليهم zai da jikin ruwa gare su أول من دخل عليه farko wanda ya shiga wajen su هذان العظيمان الكبيران waɗannan manyan wato manyan fada فوجدا في أثر البناء تابوتا sai suka samu wani tumbuɗi a zuwa da wato a asalin wannan gini من نحاس wato na dama فتحاه sai suka buɗe gini وجدا فيه لوحين duk da damu wannan allura guda biyu ba نحاس su zama suna dama مكتوبا فيهما قصتهم ba su ɗauro da kisa su a cikin فلما رأوها yayin da suka yadda عجبوا su suke mamaki الحمد لله الذي أراهم su آية gode wa Allah da ya nuna musu wannan aya كلهم على البعث da za su shirya da su cewa akwai tashin alƙiyama وأرسلوا قاصدا إلى ملكهم sai suka aika wasu marmar wasu wanda yake da wasu kayi aikan wasu da ɗayan da ya tafi zuwa ga sarkinsu الملك الصالح wato بينهم wannan wasu mai da rubu shi ne wasu sarkin wasu na gari أن عجل بالحضور cewa maza maza maza maza sarki ka zo لعلك ترى هذه kai ma الآية ka rufe da wannan aya a wajen gari وإن فتية sai da waɗannan samari بعثهم الله وأحياهم Allah ya tafi su kuma ya raya su وكان قد توفاهم sannan a wani ya kuma ya fitar da su ثلاثمائة سنة shekara ɗaya yau وأكثر da wani ya ɗaya yau فلما جاءه الخبر yayin da labarin ya zo sarki ذهب همه sai bakin cikin sarki ya tafi قال wata da zai ce أحمدك رب ya السماوات fi so irin zammai da ƙarshe ina gode masa أقبلت علي ka yi wa farara da yau ورحمتني kuma ka yi ƙaina وأنت in nuran ladhi ja'altahu li aba'i ba da duk cewa hasken da ka sanya wa iyaye ba farakiba shi ke nan sarki je ya hawa wajjahna hawal kahfi sai ya tafi wajen wannan kogo wa dakhala alayhi duk da wajen su wa fariha bihim ya farin ciki da su wa atanabahum ya gurgurne su wa waqafa bayna aydihim ya tsaya a gaban garin su wa hum julusun ala al-ardi su kuma suna zaune a kan ƙasa yuhuna Allah suna wasu tsarkake Allah wa yahdunuhu suna gode masa qalu lahu sai suka ce da shi sauduka Allah to sarki yanzu kuma muna muna bawa Allah ajiyar ka za mu tafi wa salamu alayka wa rahmatullahi wa amince ya tabbata gare ka bayan Allah barakatuhu Allah ya kiyaye ni Allah mulkuka Allah ya wasu kiyaye mulkin ka Allah ya kiyaye mulkin ka أعوذك بالله muna neman maka tsari da Allah من شر الإنس والجن daga sharrin mutum da aljan وإنما الملك حاكم tsakanin nan sarki yana tsaye إذ رجعوا إلى مضاجعهم yau kowa sai koma wurin kwanciyarsa قاموا sai suka ci gaba da barci فتوفى الله أنفسهم sai Allah ya wasan da ya mutar da masu mutanen su da rawukan su قام الملك إليهم sai sarki ya tashi ya je inda ya je ya tsaya a kan su وجعل ثيابهم عليهم ya sanya wasu kowa ya ja rigarsa ya inji da ita وأمر أن يجعل كل واحد منهم ya sanya a kan da kowa a cikin su a cikin su miki ko ba da ɗaya daga cikin su a kan da cikin su miki من ذهب na dinare فلما مشى ونام yayin da sarki ya tafi kuma ya bacci أتوه في منامه sai suka zo masa yana a barcinsa قالوا له sai suka ce da shi إنا لم نخلق من ذهب mutum a zuciyar da dinare ba ولا تربة wala azurfa لكنا خلقنا من التراب mu an halice mu ne daga turbaya التراب نطير kuma zuwa da turbaya za mu koma وخلقنا كما كنا karban mu kamar yadda muke a wani agogon nan karban mu kamar yadda muke zan mu على التراب akan turbaya لا يبعثنا الله منه har sai Allah ya tace mu daga wannan turbaya أمر الملك عند ذلك بتابوت sai Allah sai sarkin ya umarni ne da haka ta mutu da wani tunduki من ساكن na wato rikani فجعلوا فيه فجعلوا فيه sai aka sanya su a ciki وأمر أن يبنى على باب الكهف ya wato ya kuma wani kuma a gina masallaci a kofar wannan kogo يسد به باب الجار a soke kofar wannan kogo da masallacin ولا يراهم أحدا wato ba wanda zai iya ganin shi وجعل لهم إيدا عظيما ya sanya musu ibi mai girma
وأمر أن يؤتى كل سنة wato ya wato ya kuma wani a bayan a kowace shekara انتهى wato kowace shekara a yi wani sojiya ya zama lafiya a cikin akwai wata ya faru da ai akwai cikar biha da ya shiga yin gari ya canja ya nemi unguwarsu ya gaba ya gaba unguwarsu ba ya rasa ya aka yi to ana nan ana nan to sai ya shaida wato wani wani wani wani itace wanda da ya san shi to sai ya ga wannan itacen ya koma gidansu sai ya ce ya tsaya sai ya tambaya sai ce nan gidan su a cikin a nan gidan wasu tarihi ne yana ta gaya mana cewa gidan wasu samari ne da suka tafi eh wanda har yanzu ba a gan su ba suka bi ya ce akwai wanda ya ciki a cikin dangin da akwai wani sun ka ce a akwai wani tsoho yana da wani shekarar da ɗari uku har yanzu ne wasu ba sai su kuma ya kira wani sai aka ji aka kira su da ya fito baya gani shi ya ɗaga fatar wato kiranta dan tsufa fatar kiranta ta yi da ba a zai yi sai an ɗaga ta da ya fito yana masa tambaya sai kai ko tarbi ta ne ki ya tarbi ya an ce shi ma ji kansa ɗari uku da ya ga yi kawar to daga nan kuma su ne aka tafi gurin sarki Eh, shi ma ne abin da ya kawo eh, to ƙara mutum ne saboda shi kamar yadda sun nake faɗa kwanakin nan tashin alƙiyama ne ubangiji yana tabbatar mana da imanin tashin alƙiyama yana zuwa samun gani shara ce ta tashin alƙiyama shi wanda yake in gani cewa Allah ba zai tashi tashin alƙiyama ta Muhammad su ba to ga waɗannan sun kwanta shekara ta yi Allah ya tashe su to tashin alƙiyama yana zuwa نحن نقص عليك نبأهم بالحق mun zo muna karanta maka labarin alhaji da gaskiya إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى sai samari ne da suka imani da ubangiji kuma mun kara musu juriya وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا أين كرفا مجاتون من كرفا مجاتون على قول الهدي في فتن غريا إذ قاموا يعين في فتاة بين يجين ملكين فتاة وتزقوا وتزكيوا ومن أمرهم الله وتزكيوا بالله وتزكيوا بالله وتزكيوا بالله faɗaɗin wani mutum ubangiji da mutum da wani mutum da mai da kai ba wanda za mu bauta wa kuma bayan sa ba za mu bauta wa wani sa ba wato ba wani ubangiji ba wani Allah da za mu bauta wa in ba rabbin sa ba sai dai ubangiji da mai da kai لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا za mu bauta wa wani ubangiji ba kuma bayan sa ai yayi wani sa da karkulla idan ai yayin sun jami ya ta hakika mun faɗi wato shaɗana ai kaunan wato zance za ta ɗarin ma mutum zarcewa ai ibrahim zan ta fi kubra cikin kafirci inda aula ilahan in dai har muka bauta wa wani ubangiji ga zai wani allah wannan a tasbihi هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة aula wa'annan qaumuna mutanen mu tattaharu Allah su zurfi wato allolin ne ko bayan Allah لولا يأتون عليهم بسلطان بين da yara su zo a gani ai ala'i ba su zuba ba su su kan su da hujja ba yin mabayan ya فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ba ɗaya ne zuwa nan da kan su kuma wanda ya ƙaƙƙan ya yi wanda lafi da Allah yin hujja shariki zanda wato a wasu tarayya idan zuwa ga Allah ta ala masa wuce kalu ba su ce shan ba yi magana ba su da shan ya ce وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا wai ne suka lura da zuwa yadda wasu suka nisance su da abin da suke bautawa illa Allah shi Allah kaɗai suka sa gaba ba a wasu suka taro ilan kamun zuwa ga kogo wato wato wato sai suka taro zuwa ga kogo wato ma'ana suka tashi daga nan wato abinda wato suka shi sarki yin rufi suka ce ba za su yi ba da shi ne wato sai wasu a ciki wato abin wato fuska biyu ce na farko motawa sun yi motawa ita sun yi motawa kuma ka su mayar da wato sarkin ya nema to shi kenan sai wani suka ba su shawara suka fi ku bar su ne sarki sarki Eh, wani tsoron aka ce wa'annan wato akwai wato wasu mummunai wato su ne wato wani mummuni shi ne wato ta sanadiyar su ne wa'annan ma aka ce kakannin kakannin wa'annan mummunan guda biyu ne sai suka ce da su tun da haka ne mu ma muna da wato ra'ayin cewa akwai akwai ubangiji ba wannan ba eh saboda haka muna ganin ku bar wannan gari ko kuma ku sai da ku je ku bauta wa ubangiji eh to ku tsaya wasu kuma nan da sai a'a abin da aka yi kawai wato wasu da suka wani da sai kai ku ne da shi wannan sarki a zalimi ne kawai ku nisance ku kama hanya kawai ku tafi inda za ku je da abin da kuka za ku je ku yi da wanda ya yi kimanin guda biyu ne kun sauke su da abin da ke wata wa sai dai Allah kaɗai eh fa a wanda ta wuri da kaji zuwa ga wato kogo yan shirya kuma mu kuma ramaci ubangiji ne ɗaya ɗaya ta muku ramarsa kuma ya tarin dan muku wato man wajen sauki ba tarin dole sauki na ku gare kuma a duka da laura ku da kasar da mu da fada wa fatin ba'in da fada ke wanda arziki marshi kan kenan ai ma san ku ne shi abin da wasu za ku samu sauƙi biyu da shi nuna za a daga abincin rana wata yin kuma abincin dare وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن سحرهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة to muna da cikin kisar wasu ashabul kazi shi ne wani zai ke cewa wata rashin ta kana ganin rana idan tsala'at idan ta hudo ta zawar ko ta zawar duk ta shi gudu wata habibi ma'ana ta gudu tana karkata an kaji yin gaba da kogonsu za ta yamani wato za ta yamini kai ai nahiyar tuhu nahiyar wato dama wato tarfe ta kauce musu kenan kuma za ga da bas idan ta tashi kuma wato kuya ta wato rana ta ji faduwa تقرضهم sai kuma ta basu za ta shimal mabuci a wa ta turko sai ta basu wata ta jawazu an ta tsallake an ga gurin su fala su tibu ba za ta same su ba albataka wato yanke wato ba ta taba su wajen hudowa da wajen haduwa duk sai ta kauce musu ko su fi faswato suna cikin wato mutasiyan wato rani minu daga yake an daga gaba daga kogon ai wato suna daga cikin wato suna cikin wato filin wato kogon eh ya zaluhum barbarihi barbarihi wato sai wato iska yana samun su wani su muhari tattausan iskar ta ذلك من آيات الله
wancanan ka abun ambato yana daga cikin ayoyin Allah ai da layin kudrati wato yana daga cikin dalilan ikon sa من يهدي الله فهو المهتد wanda duk Allah yake da yake shine wanda yake shige ومن يضلل فلن تجد له وليا da duk wanda Allah ya batar ba za ka samu ba za ka sami wato majibanci da rashi ba mushi da mai shiryawa wato ba zai samu wanda zai zai shirya da shi wanda zai masa jagora zuwa ga shirya ba tunda Allah ya riga ya batar da shi ونحسبه أيقاظا وهم to ya tafi da wato su dai in ka gansu kana batan su ai laura ai to da za su gansu sai ka dace su ai kazan farkako ne ai mun ta biye wato a farke suke lanna ayyuhum da mun shi idanuwan su mun fatihatu wato budaddiya ce wato ai kazan din nan dan in ne na yake kenan da kasu ne kafi wa hum ruku su suna kwanciya ne mun suna bacci dan uraki ne mu لا يؤذنهم ذات اليمين وذات الشمال wani yake muna jujjuya su mabuciyar dama da mabuciyar hagu ai wato wato li Allah ta akulu al-ardu li Allah ta akulu al-ardu al-humahu dan ka kasa wato da islamin su
وكلهم باسط ذراعيه بالوسيل kullu da shi kuma karen nasu yana mai shimfiɗa wato hannunsa ai ya dai hannayensa bil wasili ai bi la'il kafi a filin wato koga wa kanu sun kasance ya idan idan kalabu idan suka juya shi ma karan in kalaba shi ma sai ya juya wa huwa bizun shi misalin su ne bin nama bacci wani ya kasance da farkawa لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم kuma رؤبا da za ka yi tsinkaye a kan su yan ashabul kamun nan da sai ka juya wato firara kana mai gudun yin daga gare su wannan mulita ruban da an ce a kara da yin yin daga gare su mulita ko mulita dukkan jiri wata hafiri wato da ka juya wato kana wato mai radin yin daga gare su eh ai wato wato manahumullahu Allah ya kare su da rubu da razani min dukula ahadin daga shigan wani alaihim gare su ba wanda zai shiga gare su da ka doshe su sai razani ya kama ka an kamo da gasan masari Allah ya dada ji Allah ya ce wato akwai wato ɗabi'u guda bakwai ga kare wato akwai ɗabi'u goma ga kare kowane mumini ya kamata gare shi wayannan ɗabi'un na kare su zama suna tare da shi ɗabi'a ta farko to sai ya zama ya fi sai ya zama wato ya kasance ne jin yunwa wato jin yunwa kuwa wato al'ada ce ta mutane na gari wato zai ce wato a kowace shi kare yana da juriyar yunwa su juriyar yunwa ko mutane na gari su ɗabi'a su ce juriyar yunwa ba kowace za su rika cika abinci son cikin su da abinci ba uhu ɗabi'a ta biyu ba a yi da wani wato bijire sananne a ce nan ne gun kare sananne babu duk inda ya samu sai kwanta wannan yana daga cikin alama ta wato mutawakkili da masu dogaro ga Allah a salisatu ɗabi'a ta uku baya bacci a cikin baya bacci a cikin dare sai kaɗan wannan tana daga cikin alaman masoya Allah tabi'a ta hudu idan ya eh, idan ya mutu ba yi da abin da za a gada wannan yana daga cikin sufa ta mutane masu gudun duniya tabi'a ta biyar shi da abota to ma'abucin sa kare baya barin sa wato mai shi ba zai ban mai shi ba ko da ya doke shi ya yi masa jafa'i sai ya dawo وذلك من علامات المريدين الصادقين wannan yana daga cikin alamun muridai sadiƙai ne idan sai yawan muridi abu ko ya ɓata masa baya barin su zai dawo dai muridi sadiƙi kenan ba da an taɓa kasa gudu ba wasadi sabu ɗabi'a ta shida أنه يرضى من الأرض أدنى الأماكن to yana yarda da ƙasa mafi koma bayan waje wato majin da biyu to wato mafi ƙasƙancin waje sai ya yarda ya zama sa ba ruwansa وذلك من علامات المتواضعين wannan yana daga cikin alama ta masu ƙanƙan da kai والرابعة ɗabi'a ta bakwai إذا تكلم على مكانه تركه idan wato aka yi rinjaye a fita wajen sa to sai ya bar wajen idan wasu suka zo suka mamaye to shi kenan sai ya bar musu ya je ya nemo wani wajen وانصرف إلى غيره sai ya juya ya tafi zuwa wani wannan wajen وهذه من علامات الرافضة wannan tana daga cikin alaman masu yadda da hukuncin Allah والثامنة ɗabi'a ta takwas إذا ضرب والصليدة idan aka doke shi aka kore shi وجد عليه aka yi masa jafa'i وطلع له كثرته aka jefa masa wato kare ya gurasa أجاب shi kenan sai ya zafe ya karba لم يحجد على ما ba مضى zai tsaya yana haƙo akan abin da ya shuɗe ba ذلك من علامات الخاشية wannan yana daga cikin alama wato ta wato haji da masu tsoron Allah والتاسعة Allah ta ce a tabi'a ta tara إذا حضر العقل idan wato abinci ya zo أبدلت بعيدا to shi kenan in aka ajiye masa abinci aka ga abinci zai tsauna can ne sai na kallon abincin وهذه من مثال المساكين wannan yana daga cikin ɗabi'a ta miskinai والعاشرة ɗabi'a ta goma أنه إذا رحل من مكان cewa shi idan ya bar waje لا يلتفت إليه baya juyawa ya kallo waje in ya bar abu ya bar shi kenan وهذه من علامات المقدمين wato yana wato wannan yana daga cikin alamar wato masu jumma mahazumin kuma المقدمين to mahazumina wato wa'anda aka ɓata musu rai hulu ne ko uhu alhamdulillah ya yi kyau uhu وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم هل قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او ba a tsaye wata zalika ai kamar fa'alna kamar yadda muka aikata din da su ma baka na abin da muka ambata to haka nan dai ba a sulahu ai a ƙasahun muka tashe su ne ya tasa'alu don su yi tambaye tambaye ya bai zan tsakanin su shafin su ya tambayi shaji ai an hali hannu wato ga halin su shafin su ya tambaye ha shafin su wato halin da wato halin da suka shiga wa muddata lubbiyin da kuma wato muddar wato zaman su a cikin wannan kogo kala ka'ido shi ne faɗa ya faɗa min da cikin jefe kam da dusu yaya mai wani adadi kuka zauna kanu sai suka ce na bisna yawan muna jin dai mun zauna yi ne ne an ba da mu ko shafin yi ne na annan kawai shi ya fi dahalin kafa sun shiga wannan kogon wato inda tsilo ishamsi yayin hudowar rana suka shiga kogon dutsen ko bu'isu an tashe su kuma inda gurubi ya yayin faduwar ranar to fagani sai suka zaci annahu cewa shi gurubi wa mudduhuli wato faduwar rana ta ran da suka shiga je bayan kuma wajen shekara ɗari uku aka yi قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر اليها احدكم عاما فليأتكم برزق منه وليتوقف ولا يسكرن سموعه ahada qalu qalu ai wato mutawaqqifina masu wato mai da lamari ga Allah shi ya nika a cikin wannan sai suka ce ubangijin ku dai shi ne masani da abin da kuka zauna ku je dai abin da za mu ba da shawara dai wato fa ba su a hada ku ku aiki ɗayan ku bi wani iko da wato kuɗin ku ai bi fiddatu ku da azurfan ku hajihi wannan ku da aiki ɗayan ku ilal madina zuwa ga wato cikin gari yuqalu ana cewa anna har musammatul ayat arfusa cewa wato a yanzu ana ambatan garin tsarkusa da fatihin ra'i kenan tsara kusa kenan ko aike shi ba yanzu ya je ya duba ayyuha an shaɗa hamar wani abinci ne ya fi wato ya zama na ya fi wato halarci ya fi tsarki ai ayyu a ce mafi madinata a hannu wato wani wato wani abincin garin ne ya zama shi ne mafi halarci da wato shi ke nan fada ya ce kun da rike ne zo muku da abinci ne daga wato garin walle talatsaf to amma ya yi kyautata wajen tafiyar sa ma'ana ya tafi a sitirce wala ishiran da muku ahada kai ya dai isa wato halin da kuke ciki
إنهم إن يذهبوا عليكم يرجونكم أو يجيكم في ملتهم su ne in ya zaru alaikum in suka bayyana alaikum gare ku wato kuka bayyana wajen su kenan suka ga suka gane wato suka gane shi suka gane kuna nan ku yarda muku sa jeje ku yabtulo ku sa su kashe ku da rajima da jifa au idu ku ko kuma su mai da ku fin millatin cikin addinin zuwa ولو تطلعوا إذا لبدا to yayin nan ko ba za ku rabauta ba abadan har abada ai in kuntu kun kun koma fi millatin cikin addinin su na bautar gumaka
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينكم أمركم فقالوا ابنوا عليكم بنيانا na to yake waka zalika ai kama ba asnahu kamar yadda muka tashe shi daga wannan baccin to haka nan dai wato haka nan dai wato a me ne gaba a sarra alaihim ai atlana muka tsinkayar alaihim gare su muka tsinkayar da kwamon mutanen su gare su yaruni ne da muminai liyalamu dan wato mutanen nasu su san annawa adallahi cewa alƙawarin Allah bil batil tajin alkiyama haƙƙun gaskiya ne duk ɗari ta hanyar annar ƙadira cewa mai iko ala ina mutum bisa bakkantar da su almuddatu ɗauratu wannan mudda mai tsayi wai ibqa wato wato wai ibqa'ihim da wanzantar da su wato a ala halihim bisa halin su bila giza'in ba tare da abinci ba abinci ba to ƙadirin ne iko ne ala ihya'il mauta bisa rayan matattu wa anna sa'ata kuma su san cewa sa'a al-qiyama la raiba fiha ba ku kwanto a tulare ba ku kwanto a cikin da yayi wato ba za a ku kwanton da ba domin wanda ya sa musu barci suka yi wannan shekarun kuma ya tashe su to ai wato duk mai hankali ya san cewa zai iya matarwa kuma ya tasar da mutum kuma a hisabi idan ta nazo una wato ai ai wato idan ta yayin da wato ta nazo una su mu'mine da kafirai suke jayayya bainahum tsakanin suke jayayya amrahum lamarin da ai amran su ke suke jayayyar lamarin wayannan samarin fil bila'i cikin jini haulan wato a gefen wato kogon nasu faƙani sai kafirai suka ce ubnu alaihim ku jini wato ai haulan wato a gefen su ma'ana a toshe kofar kogon suna ciki a toshe a masa a ciki eh ku gina wato bunyana wato gini ya surun da zai suturce su rabbuhum ربهم أعلم بهم ubangijinsu shi ne masani da su قال الذين قالوا على أرضهم لنتخذن عليهم مسجدا gida to kalar da jina galabu ala amri sai wa'anda suka yi rinjaye a bisa lamarin su suka faɗa wato yanzu suka yi rinjaye a lamarin wa'annan samari hubul mumin da su ne mumine suka ce wallahi za mu riƙi masjidan masallaci a nan wa ai haulan mu a gefen su yi sallah da za a riƙa yin sallah shi a cikin sa wa ku ila zalika sai aka aikata zalika wannan ginin masallaci ala badir kaza kofar kogon
فيقولون ثلاثة راجعهم كلبهم sai ya ƙoro na sannan masu jayayyar nan a cikin wato adadin waɗannan samari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wato shakin su zai ce wato hum su talatatu su uku ne nau'in su shine karan su ويقولون خمسة سادسهم kalbuhum dai wa yaqulu na shakin su kuma za su ce wancan shaki na farko kenan to na biyu kuma za su ce su hamsatun guda mutum biyar wato mutum biyar ne sadisuhum na shirin su kalmun shi ne karansu wani ƙaula ne wannan zantunan guda biyu zai da sara na jirana zai da saran na jirana ne su duk wanda suna faɗa ne rajulan jirgeji don zato a cikin wato abin da yake wato ya fi kwamu ga wuransu su huwa rajiyo shi ko mai komawa ne ilal ƙaulen zuwa ga wannan zantunan guda biyu ma baki ɗaya ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم suna cewa su ko ne suna cewa sab'atun su bakwai ne na takwas ɗin su shine karansu aljumlatu min mumtana wa habru sifatu sab'atin bi ziyadati ruwayi wa qila ta'kidan wa dalatu ala wa to ala suqi sifatu bil mawsubi to mene mala hasan yace to bari mu karasa bari mu karasa fasara eh wa qila aka ce ta'kidan wa dalatu ala suqi sifatu bil bayan neman kuzi wasu al'awwalina awwalaini sifanta wato al'awwalaini waɗancan guda biyun nan da aka sifanta na farko bin rajulu da rajulu duna salisu banda na uku wato da yake rajuman birgaibi to dalilin dalilin ya ala annahu duka cewa shi na uku nan marjiyo abin yadda ne da shi wata yi mai shine ingantacce قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم illa ale kuka ce ubangiji na shine masani da adadin su ma ya alamuhum illa qalilun wato ba wanda yasan adadin su sai dai kaɗan daga cikin wato al'umma salam na abbas allah da abbas ya ce anna min al-qalili ko ina daga cikin kaɗan din wanda na san su wanda kana hu an bace su sabatan wato mutum bakwai na wai an jaji ne ya da rakumani
ولا تمال فيهم إلا جراء جاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد ahada to fala tu ma kakkai jayayya dinu a cikin shi illa bi ra'an sai dai jayayya zahiran mamayaniya bima unzila ilayka da abinda aka saukar zuwa gare ka wala tastamti kakka nemi fatawa ai kakka nemi wato fatawa minhum daga cikin wato minhum daga cikin wato ahlul kitabi daga yahuda kakka nemi wato fatawa su baka fatawa akan su kakka nemi fatawa ahadan daya wata alahu ahlul makkata mutanen maka kuma sun tambaye shi sallallahu alaihi wasallama an san mana ahalin sahabi daga labarin wato sun tambaye shi labarin wa'annan ahalin sahabi fa qala sai ya ci uku da hukun da gadan gobe zan ba ku labarin su wato zan ba ku wato labarin wannan a wannan abin da kuka tambaya walam yaqul insha Allah bai ce insha Allah fa da zala sai wannan aya ta sauka ولا تقولن من شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله Allah sai Allah ya ce da ni kakka faɗi cewa kakka faɗa da abu ka ce wato kakka ce in yi fa'ilun zalika kakka ce za ka yi abu gadan gobe shi ma ya ta gabu shi abin da yake gabatowa nuna zamanin daga zamani illa an yi sha Allah sai dai wato Allah ya so ka haɗa shi da masiyar Allah ai wato illa mulki bisa kakka ce za ka yi abu gobe ko kuma wato a lokaci mai zuwa illa mulki bisa sai kana mai shuɗanya wato zancen naka bi mashi'atin lahi da wato yadda Allah ta'ala mana yi bi an ta kula insha Allah shi ne ka ce za a yi kaza zan yi muku kaza gobe insha Allah واذكر ربك إذا نسيت to ka ambaci ubangijinka ai ma'ana ka ambaci mashi'an nan ta ka ce insha Allah wato mu'allikan tana mai ratayawa ne jihada ita wato abin da ka faɗa din za ka fice idan ka manta a ta'alika ratayawa jihada ita waya ko mu zikirwa ambaton ta zai kasance madan da siya da bayan mantuwa ka zikirya kamar an batanta ne ma alƙawari tare da zancen kalan hasan malam hasan ya ce wa gairuhu da wani malam hasan suka ce ma da masu da majalisi mutum da yana zaune a wajen bayan ya gama zancen ya ya faɗe ta su za a rata ya ta da zancen ba tare ba ba ba sai bayan ya tashi ba وقرأت الأيام يقول الدين أغرب إن هذا kashada wa kurka ce ya fusata wato ubangiji na ikin yadda ni ni a karama gaba shi kusanci min haza wato daga wannan labarin ai na kabar ahalin kaji daga labaran wato ma hutawa wato wannan kogo duk da lalaci cikin shiryawa a lalabu wace bisa azaba wato an lamta ta ya ku ta to ubangiji ya wato ya shirya da ni daga wannan labarin ya shirya da ni ga rashada ai hidayatar shirya wa karfa ala Allah ta'ala zalika hakika Allah ta'ala ya aikata zalika wannan ولبثوا في شهرهم ثلاثة عشرين وازدادوا a تسعا sun zauna fi kafin a cikin kogon su talata mai atin wato dukkan min talata mai atin sun ya ko talata mai atin sun yi da da ya zama kenan wato shekara ɗari uku adabin bayani wato adabin bayani ne wato ai ni talata mai atin wato adabin bayani ne ni talata talata mai atin wa hadhihi sunuru wa'annan shekaru الثلاث مئات guda ɗari uku nan inda ahalin kitabi a wajen ma mutane littafi to shamsiyya to ita ce shekaru shamsiyya na rana kenan wanda aka kidaya su da rana kamar wanda muke amfani da shi watan bature kenan su ma ina watannin bature shamsiyya ne da rana suke amfani eh da rana ake ajiye wato kwanukan su eh da wato irin namu ba kenan wata jizin kamariyatu wato shi kuma wato shekara kamariya tana tsarawa alaiha akan ita shekara shamsiyya inda laraba a wajen larabawa za ta ƙara wato tis a sinina shekara tara kenan eh shekara tara wa qad zikirat wato hakika an faɗe ta fi ƙaunin cikin fannin Allah ta'ala da yake wal zadu tis'a wal zadu sun ƙara tis'a shekara tara ai tis'a sinina shekara tara fa salatu mi'ati wato wato fa salatu mi'ati wato shekara ɗari uku nan wato ash-shamsiyyah ta rana ce wato salatu wato fa salatu mi'ati shamsiyya shekara ɗari uku nan wato ta shamsiya ta rana to salatu ne a ta yi watin a kenan watin a sanatin wato shekara wato ɗari uku da tara kenan kamariya eh sai su zama salatu ne a ta yi watin a kamariya ta salatu ne a ta shamsiya wato shekara ɗari uku ta shamsiya ta rana to za su zama salatu ne a ta watin a kamariya za su zama shekara ɗari uku da tara wato kamariya shi yasa kowace idan ana cikin lissafi da wato watannin bature duk shekara sai ka ga an samu wato sabawa eh akalla ana samun wajen duk shekara gotawa kwana goma sha ɗaya eh kwana goma sha ɗaya mafi yawanci shi ne yake karuwa eh yanzu misalin idan kai misali masana an kama azumi bana a a ranar masana a ce an kama su jan da jun to baɗin za a kama to sai ya zama kamar wajen sha tara ga watan ne eh ya rika ƙara kwana goma sha ɗaya misali to haka yake saboda ita shekarar shamsiya ta fi yawa domin ita da rana ake lissafi eh da rana ake lissafi eh ita kuma kamariya ta musulunci da muke amfani da shi a hijira ita kuma da wata ake lissafi eh shi yasa wata ran ita shamsiya za ka ga wata ran ta zama talatin wata ran talatin da ɗaya wata ran talatin mu ko ta ko ishirin da tara ne ko talatin haka take zama eh
قل الله أعلم بما لبثوا suka ce Allahu Allah a alam shi ne masani da abin da suka zauna mimma min salafu daga wa'in daga wa'in suka shafa na fiya cikin gawo ma ta kaddama cikin wuji ne abin da an batar da ya gabata له غير السماوات والأرض abin da ya fi ko a sammai da ƙasar duk nasa ne lahu na Allah ne ai ilmuhu ilmin sa ya tabbata gare shi أبصر به وأسمع mamakin ganin sa ai billahi da Allah ai hiya shi ga fita azumi in diga ce ta ma ta mamaki wa asmi mamaki wato gajin sa biyin yake kazalika haka nan dai bi malama abkar mamaki mamakin wato ganin sa kuma mamakin wato mamakin jin sa wato wannan shi ga ce wato ta ta azumi shi ga ce ta ta azumi ko kuma wayannan sigogin guda biyu alaji hatul majazi duka shi ga ce ta majazi والمراد دي أبن نجي أنه تعالى سواجي الله تعالى لا يجيب عن بصره وسمعه شيء ما هو أبن يكي فقوى غمنا الجنون سدجنسا كومن سا كومن ينا وبنجي يا سنشي kuma komai kuma da ko a ina yake ko karkashin kaza ta shiga faɗa Allah zai ji ni
ما له من دونه ولي wato malamin babu ga ma wato ga ahlu samawati wal ardi dalin sun mai da kase ba su da to liyan aina filin mataimakin min duni goma bayan Allah ولا يدرك به في عمره أعلام ubangiji ba zai baya tara daya biyu hukumin a cikin hukumin sa li'annahu ga ubangiji jami'in mawdaci ne an shariki ga bayan abokin tarayya وكل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته to ka karanta abin da aka yi wahayin sa zuwa gare ka daga littafin ubangijinka ba wato mai canjawa da kalmati da kalmomin Allah ولو تجد من دونه ملتحدا ba za ka samu mulki hada ai malja mafaka ba wato wajen bacewa min duni hukuma bayan Allah sai abun Allah za ka samu mafaka يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
ha وجهه wasu jirnan fita ka tsare kanka ai ihimta ka tsare ta ma'allazi ne su ƙona rabbahum tare da wa'anda suke bauta wa ubangijin su jirga daji da safiya wa asiri da yammaci yirido da wajhahu ai suna nufin zatin zadi ibadatin da bautar su da bautar nan tasu ba kowa suke nufi ba sai Allah suke nufi ta ala madaukaki na ce amma wani abu ban agrarar duniya daga wato abubuwan duniya wa humul fuqara su ne fakirai aka ce ko su ahlus suffa ولا تعد عيناك عنهم تريد دين الحياة الدنيا ne kaka duk yadda a ina ka idanuwan ka an hunga bayan su ai abbara bihi ma ya tabiri da idanuwa an sahibi ma ga ma'abucin su kaka wato kautar wato da idanuwan ka ga bayan su turidu ni na tal hayatu ya kana nufin wato kawai wato kayan wato kawaye kawayen kayan wato duniya ولا تكن أنفسنا خلفه عن ذكرنا وابتلاء أولئك kakka biyu wato wanda muka wato muka rafkanar da zuciyar daga bayan wato an bakan mu shine alqur'ani mun rafkanar da shi ga bayan wato alqur'ani ko eh oye na su jin hisu shi ne eh na su ga su dan hisu wa sahabu mu da sahabbansa kuma wata ba ya fi hawa hukun zuciyarsa da shirka a cikin shirku وقال أمرهم ta lamarin sa kuma ya zama furuɗan ai israfin barna ne wasu yau kuma kaya sun lalata ta mace a gaban da mutum insha Allah sai sun sallata da da adalci shi ne sun san lafiya ma Allah ya ba su lafiya ma Allah ya Allah ya su san Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da Allah ya cike bin kuma Allah ya maka albarka da karan ma Allah ya shirye su Allah ya sun yi sun sila ka ba ka Allah ya kare mu Allah ya ga mu dukkan bukatun mu da nufin mu da shari'a Allah ya bar da shi kan wanda ya zama halin da Allah ya ja masa bukatun Allah ya kawo suka nema wa aka ya kuma ma da Allah ya ja masa bukatun sai salatul fatiha فاتحة صلاة الفاتح
أنت القرآن ولا تكن يا أهل الشيطان آمين. فاتحة